بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ta malam muwaffaquddin ibn qudama rahmatullahi alayh shaykhul imam al qudwa al allamatul mujtahid shaykhul islam muwaffaquddin ibn qudama al maqdisi wanda ai wasu 541 ya rasu 660 ma da hal sham ba'd al auza'i afqahu min shaykh al muwaffaq qala ibn taymiya rahmatullahi ala al jami' darasin mu na shida zamu tashi ne faslun inda malam ya ce ru'yatul mu'minina da rabbihim yawmal qiyama ganin da muminai za su yi wa ubangijin su ranar alkiyama Allah ya samu na cikin su malam ya ce a gaba ta 40 ba da wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah kaga muminai za su ga ubangijin su ranar tashin alkiyama muminai za su ga ubangijin su da me za su ganshi bi abasarihim za su ganshi ayanan za su ganshi da idanubansu wa ya zurunahu haka su ziyarce shi wa yukallimuhum wa yukallimunahu za su yi magana da shi haka zai yi magana da su ina dalili qala Allah ta'ala wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu fusaku a wannan rana za su yi haske suna duba zuwa ga mahaliccinsu idan nazara ta ta'addi da ila to gani ne na ido nazara ila kaga nawira ila rabbiha kaga wannan nazara ta yi ta'addi ne da ila to wannan gani ne na ido ila rabbiha nazira wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubun kaga yanzu wannan aya innahum lalle su ga ubangijin su a wannan rana za a sha makance su lamahjubun kaga kenan akwai wanda za su gan shi kenan gashi nan ya ce falamma hajaba ula'ika fi halin suɗi ya ce dalla ala annal mu'minina ya rauna hu fi halin riba ya ce haga a halin nan na fushi falamma hajaba a yayin da Allah ya sha makance waɗancan a hali na fushi a halin fushi Allah ya sha makance su ba za su ga Allah ba ko to dalla wannan sai nuni akan annal mu'minina ya rauna hu fi halin riba to kinan muminai za su ga Allah a hali na yarda wa illa in ba haka ba lam yakun bainahuma farq ba bambanci ko ba su ga Allah ba kenan ko ba su ga Allah ba tunda an ce innahum su fajirai an rabbihim ga ubangijin su yawma idin la mahjubun to tunda an sha makance fajirai daga ganin Allah to idan ka juya abin kenan dalla ala annal abarara ya raunahu kenan masu nagarta su kenan za su ga Allah in ba haka ba kenan ba bambanci kenan duka ba za ga Allah ba gaba ɗaya ina fatan an gane wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innakum tarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijinku kama tarawna hadhal qamara kamar yadda kuke ganin wannan watan daren goma sha hudu la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa tuririniya wajen ganin wannan watan zaka ce ga wata yanzu daren goma sha hudu da yake cika kaga kowa kai ya ga wannan watan ba mai cewa ban gani ba dan matsama dan gyara kaɗan kaga yanzu babu wannan ko to shine malam yace wannan hadisin ne sahih muttafaqun alayhi ko rawahu jarir ko amma qali muhammadi malam yace wa hadha tashbihul lirru'yati birru'ya inda aka ce za a ga Allah kamar yadda ake ganin wata malam yace to wannan kamantawa da aka yi lirru'ya birru'ya an kamanta ganin Allah ne kaga da ganin wata ganin da gani ne la lil mar'i bil mar'i ba wai shi abin da za a gani ba ba wai ganin Allah ba da ganin wata ba abin da za a gani a'a ana kamanta ganin ne wato ganin da za ku yi ma wata ba ana kamanta shi Allah bane da wata a'a ana kamanta ganin da gani ne yanzu za ku ga watan nan daren goma sha hudu haka shi ma Allah za ku gan shi babu tudariniya kaga a ru'ya bin ru'ya ba wai shi abin da za a gan din ba lil mar'i bil mar'i fa inna Allah ta'ala la shabiha la yau insha Allah bai da ba ba wani abu irin Allah wala nazir ko ka ce ga wani abu da yake nazirin Allah babu wannan ka gaba ɗaya Allah bai da shi hadisin innakum kaga a hadisin wanda yake na Bukhari da Muslim innakum satarawna rabbakum kamar da malai ya faɗa hadisi ne ingantacce kenan kaga tashbihi aka yi maka na ar-ru'ya bi ru'ya la lil mar'i bil mar'i domin Allah laysa kamithlihi shay'un da haka wannan ma ijma'i ne shi ma na magabata akan cewar mu'mini za su ga Allah amma badda kafirai eh badda kafirai su ba su ga Allah ba to kaga wannan kenan sai kuma fasali akan alqaba'u wal qadar sabarin wasu za ga wasu daga cikin ƙungiyoyin bata da kai tsaye suka yi inkarin ganin Allah a lahira ma kenan kai tsaye suka yi inkarin ganin Allah da haka lan tarani suka ce ai lan tufidu ta'bid tana nuni cin jiwar lan tarani ba za ka gani da baki nan har abada sai zama shari kenan mu'tazila sai ka wanda da malamai sun ta masaraddi to cikin masu masaraddi ma har da ma in nahau sai ibnu maliki har da shi a cikin alkhulasa ya raddi ga su zama kishari wa barra an nafiya bilan mu'abbada fa qawla hurdud siwahu fa'adula za mu zo mu kai wajen to kaga tun ta kai har ga yan nahau suna maka raddi kaga ko an samu sun lalace kenan ko mu'tazila wa min sifatillahi ta'ala har yau daga cikin siffofi na Allah ta'ala madaukaki annahul fa'alu lima yuridu Allah mai aikata abin da ya nufa ne la ya kunu shay'un illa bi iradatihi babu wani abu da zai kasance sai abin da Allah ya nufata duk abin da kaga ya faru ko menene shi da nufin Allah ne Allah ya san da shi wala ya kharuju shay'un an mashi'atihi babu abin da zai iya fita daga ganin damar Allah walaysa fil alami aka ce fil alami walaysa fil alami babu a duniya shay'un wani abu ya khuruju an taƙadirihi da abin nan zai fita daga iko da gudanarwa ta Allah. Wala yusaddiru babu abin da zai zo illa an tadbirihi face daga jujjuwa Allah ne. Duk wani abu da zai da za ka gani to daga jujjuyawar Allah ne. Ko wala yasduru illa an tadbirihi ba abin da zai zo face daga jujjuyawa ce ta Allah wala mahida anil qadril maqdum babu wani abu da zai hana ko ya toge daga kaddara wadda Allah ya kaddara babu wani in Allah ya kaddara abu zai faru ya kaddara shi to la mahid ba makawa wala ya tajawuzu ba wani abu da zai da zai ƙetare ma hudda abin da aka rubuta fil lauhil masdur lauhul mahfuz arada mal'alan fa'ilu Allah ya nufaci abin da duniya za su aikata. Allah ya nufaci wannan abin da ilimin Allah ne, da iko, da ƙaddarawa da ilimin Allah ne, walau a samahun, da Allah ya ba su isma, da Allah ya tsare su, lama halafu, to da ba su saba wannan abin ba. To amma da yake Allah ya nufaci su wannan abin, to da haka za su aikata wannan abin. da haka walau sha'a ayyuɗi uhu jami'an uhu, da Allah ya nufata wato ayyuɗi uhu da Allah ya nufata bayi gaba ɗaya su mashi ɗa'a ko da su mashi ɗa'a ɗan gaba ɗaya yanzu fir'auna da kaga ya bin Allah ba wai ya fi ƙarfin Allah bane Allah rasa yadda zai yi a'a haka Allah ya nufata ga fir'auna zai kafirci ne mutu kuma a kafirin annabi Musa da ya da ya ba Allah shi ma kaga Allah ya nufaci haka khalaqal khalqa Allah ya halicci halitta wa af'alahum Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna da haka Allah ya halicci halitta wa af'alahum to su karan kansu ayyukan da ka sani halitta Allah ne amma zantarwar mu ne mu af'aluna khalqul ilahi wa kasbuna su ayyukan halittar Allah ne amma kuma mu ne ke zantar da su eh Allah inna hadinahu sabila in ma shakira in ma kafura wa qaddara arzakahum Allah ya kaddara arzikin mutane kaga wanda sauna haka ya huta wa ajalahum haka ajali lokacin ne shi kidan walayyu akhirallahu nafsan la yukillahu nafsan idza da'a ajaluha yahdi man yasha Allah yana shiryarwa ga wanda ya so bi hikimati da da hikimarsa Allah ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum mu kenan yus'alun ba cewa Allah dan me ko kuma kaza ya akai ne kaza ya faru ko kuma dan me kaza a'a mu dai bayi yace suna ake tambaya wa qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in kaga nan kullu ta taso na kira gaba to nan tufidil umum umumi ne wannan wa khalaqa kulla shay'in duba abin da zai fita wa qaddarahu taqdira wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى عن ابن عمر وروي عن ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان روى ابن عمر روى ابن عمر anna jibril alayhi salam ibnu umar ya rawaito lalle jibrila ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal iman menene imani qala sai ya ce an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi fa qala jibril jibril sai ya ce sadaqata kai gaskiya wannan haka yake Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah sune suka rawaito wannan hadisi a Sheikhul Albani a cikin Al-Irwa Irwaul Ghalil fi takhrij hadisi Manaris Sabil ya inganta wannan hadisi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amantu bil qadari khairihi wa sharrihi kaga nayi imani da kaddara ta alheri ko ta sharri wa hulwihi wa murri dadin da mara dadin haka in dai kai mumini ne a hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun za ga imma aliftila wa imma aljaza haka duk abin za ga na fitina da jarabawa to imma aliftila ko da jarabawa ce ko kuma aljaza sakamako ne ake muku to bi wuce abubuwan nan dai guda biyu kaga sai mu dawo mu koma zuwa ga Allah ba sa ku min musibatin ma kasabat aidiku amma mu yanzu damuwarmu kawai tana ga dibi wacce dai shugabanni amma ba za mu iya daba cewar mu iya komawa ga Allah mu sallama wa Allah lamarinmu kullum maganar mu kawai subsidy na mai da maganar haraji da maganar kaza malami ya zo a hudu ba kuna cikin damuwa da talauci amma ya zo ya ƙara harzika ku ya ƙara danna muku baƙin cikin ya ake ciki kuma na wallahi ba wannan ba sunna bace dama kuna cikin dama damuwa da wahala ta rayuwa yanzu ka zo masallaci a maka wa'azi annabi in ya zo juma'a ya zo wa'azi ya zo juma'a wa'azi yake faɗakarwa yake kuɗin na annabi ga sunan a ko'ina to amma malami sai ya zo ya ci gaba da zuba yana suka shugabanni yana cin mutuncinsu yana maganar haraji yana maganar kaza maganar kaza sai ka ga ka zo masallaci don ka ji wa'azi a faɗakar da kai amma an ƙara harzika ka an ƙara tusa maka wani baƙin ciki da wata damuwa duk an ƙara sare ma gwiwoyi duk wannan wallahi ba tafarkin sunna bane sai da a je a nemo wani tafarkin na daban to wannan shine amma ka zo hudu ba bayan Allah sun zo kawai kai masu hudu ba ba su saƙo idan shugaba kake da buƙatar ka faɗakar da shi taka ka je inda yake je ka samu inda yake ka je kuma galibin su sakon bi ma fitar ga masallacin inda ya zo ya gama wannan har zakakun ya gama ta da tarzomai wala bai bar nan masallacin ba inda sakon zai je to me amfanin sakon da ka bada su da suke zaune su za su maro tallafin man ko su hana harajin Najeriya misali samu shi shugaban ka je ka gaya mashi wannan shine daidai to amma nan abin da ka zo kai ina zaya a cikin garin ma yanzu duk yanzu dauki misali nan nan misali nan kasu na misali idan ka samu wanda ya je wannan a masallacin ma ba lalle ka ƙara jin wannan ba a cikin garin ma gaba ki daya misali to da haka kuma in ka ɗauki wanda yake misali shine abun koyi shine a sahun gaba a wurin sunna wane ne ba a gumi ba rahimahullah wala shi ba haka yake ba takawa yake ya je ya same su ba ka taɓa je shek abubakar muhammadu gumi yau a mambari yana habaici ko cin mutunci ko zagi ga shugaban la ba ka jin wannan gami zaga shi takawa ke je ya same su kuma galibin su ko in ga suka shugabannin ko shiru suke kuma suke yabo ba ga wani ba da aka da yake sukar shugaba suka sosai amma da gwamna ya zo masallaci shi ya kama inuwa gida inuwa waje inuwa kaza kaza kaza da sauransu inuwa gida inuwa haka kaga kenan sukar kawai harzika mutane ake kawai harzika kuna ake wanda suna suna nan ba suna wace duk inda zaka je karanta littattafai na magabata ne ko na yanzu wala ba ganin wannan sai dai ga an ce haƙuri ake da zarancin shugabanni in dai suna sallah haƙuri za ku da zarancin su ku ta addu'a ku koma ga Allah ta istighfari amma duk abin da zamu to me canza misali a ciki me ya canza da muka zo muka ce zanga-zangar nan haramun ce ka a yi ta kaza kaza kaza kaza kaza kaza aka ce sai an yi to me canza yanzu zuwa to date me canza a kasai kuma asarar da aka yi ta nawa ce da aka zanga-zangai babu yadda za ka ce ka kauce wa tafarkin magabata ka kauce wa ƙur'ani kuma ka ce ka samu nasara ba zai yiwu ba ƙur'ani ya riga ya ba mu duk wata hanya da za mu bi bayan aka fara yunwa ba bala'i ba aka fara yin shi ba to amma ƙur'ani ya gaidin ɗin mu akan ya za mu samu fita akan min ma na hannu fihi amma kawai wani ya zo mun gaji shinkafa dubu kaza kuma kasuwa ka je ka nemi daga taskar Allah ka saya shinkafa ka sai ga talaka gaba ɗaya an bi ta ko ina ina jin cewar ka shi mutuwa ba kawai ma zai yanzu ba ma abin da ma zai iya saboda kasai kaza kaza sauransu to dole ya kamata mu dawo mu duba Qur'ani da hanyoyin da ya bara da zamu bi mu samu sauki tunda ba ka fara ba tunda Allah ya hana zai ji roƙon mu to amma mu kawai matsalar mu ɗaya kawai shi shugaba kawai shine mai laifi shine tsayar da komai to mu gyara magani malam yace fa qala jibril sadaqata wa qala an-nabiyyu amantu bil qadari khairihi wa sharrihi wa kullihi wa murrihi wa min du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama allazi allamahu al-hasan ibnu ali yad'u bihi fi qunutil witr malan yace daga cikin addu'ar annabi wanda addu'ar da ya karantar da al-hasan dan ali yad'u bihi fi qunutil witr ya addu'a da ita a qunutin witri waqini sharra ma qadaita waqini sharra kaga sharra ma sharran abin da ka hukunta mini haka nan akwai kaddara ta sharri zaka rasa dukiya za ka rasa mata za ka rasa ɗa za a maka fowon nai za a abubuwa da yawa na jarabawa ta rayuwa su iya faruwa gare ka to suka roki Allah waƙe ni sharra ma qadaita tunda ba za ka guje ba wannan ba malam ya ci gaba da cewa wala naj'alu qada Allah wa qadarihi hujja lana kaji wannan karatun ba ma sanya wato hukunci na Allah da ƙaddara shi zama hujja ce a kan mu fi tarki awamirihi ga barin umarnin Allah waje tunabi na wahiyi da kuma barin abin da aka hana haka Allah ya ƙaddara mani Allah ya shan sigaran nan a'a wallahi ka san ƙaddara ta Allah haka Allah ya riga ya ƙaddara eh ko ya ƙaddara shi ta haka abu ne na bayan da zaka yi ƙaddara ce kutubar addu'a ne Allah ya tabbata kaga yanzu ya sanya ƙaba'un layi kenan shine hujja lahu fi tarki fi fitinabi na wahihi abu kuma mutum a ce mu je masallaci wallahi ne Allah bai kaddara mun zuwa masallacin nan ba yanzu wallahi Allah Allah bai kaddara mun zuwa masallacin nan ba wannan what kind of nonsense bi sabilillahi kaga wannan kaga wannan hankali ma bai ma dauka gaba daya malam yace bal yajibu an nu'mina wajibi ne mai imani wa na'allama mu san annallaha alaina hujja Allah ke da hujja akan mu Allah ke da hujja akan mu bi inzalil kutubi ya saukar mana da littafi da kuma mi wa bi isatin rasul da aiko annabi to wannan hujja ce ya isa hujja ko ba abin da qur'ani ya bari haka annabi komai ya isar qala Allah ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul da haka baka da wani hanzari wa na'lama anna Allah sannan kuma mu san cewa lallai shi Allah ma amara abinda Allah ya umarni wa naha da abinda ya hani illa al-mustaqil fi'l abinda fa za a iya ni Allah bai ce maka kai a wannan ba maka iyawa ba duk abin da kaga an yi umarni ko an hana ka an san za ka iya wannan abin wa annahu lallai kuma shi Allah lam yujbir ahadan bai tilasta wani ba ala ma'asiyatin akan wani laifi wallahi Allah ne ya kaddara min shi bayan da ban bayan da ban iya ba amma wallahi Allah ne dai yasa da hinayi subhanallah to Allah bai tilasta kowa ba akan yi ma'asiya ya sabo shi yasa wato Abu Muhammad galibi zaka ji hatta a cikin zantukan mu da muke kiran kan ahlus sunna akwai kusakurai da yawa kuma matsala ɗaya ce rashin karatun aƙida jama'a shi karatun aƙida ba a gajiya da shi annabi fa shekara goma fa da ya maka duk abin da fa ake yi kenan ba to duka fa wannan aikin da ake fa na me tauhidi fa ne shekara goma sha fa duk akan aikin tauhidi fa da aƙida ake yi jama'a aƙida ba a ba a rangwantawa karatu ake ba ka za ka ji karatun na aƙida idan ana yin shi mutane za ka yi bin mutane daɗi dama shi yawa shi ba abu ne ba da za ka ce alhamdulillah ko kai kabbara a'a shi karatu ne mutane bai masa daɗi amma idan ana yin yau da gobe to sabawa ake da shi to za ka samu wasu abubuwa na maganganu da ayyuka duk sun shiga cikin mu so da rashin karatun aƙida yanzu za ka samu majalisi na malami komai ana karantarwa ma ba aƙida ba aƙida ba littafin tauhidi zai raba kai zai kaza zai kaza wasu za su samu damammaki a gidan rediyo ko a gidan tv ko a ina ne a wasu ga ba aƙida a cikin a cikin awon nasu karantar gaba ɗaya to wannan ya sanya muke da matsaloli da yawa ta babin aƙida saboda wasu ba su himmantu ba da littafin aƙida za ku ga yanzu in kun lura daga baya bayan nan ina ta dawo mana da aƙida in kun lura yasa last two years wannan sallah aka yi mai ijma'u salaf fil itiqad wannan sallar aka yi mai ake sabuni abu usman sabuni to kuma wannan sallar mai zuwa za a yi usulu sunna da ibnu abi zamani to za ga duk lokaci za a ci gaba da zalukowa za a ci gaba da ba saboda kutub ne ga nan barkatai an rubuta nan ka ƙaru da kaza in ka koma can na maka ga wata fa'ida wata nukta shi karatun aƙida ba a gajiya da shi sakaci da maka da shi ya kawo mana abubuwa da yawa yana ta ƙasar nan yanzu wanda ko misali za a ga da galibi ƙasar nan ba a karantar da mutane ba hadisan haƙuri akan zaluncin shugabanni ba a karantar da su ba wannan sai dai me ingiza mutane ma akan su ma misali to sai zama da aka zo wannan zanga-zangar duk masu maganar sai ga suna cewa Siriya, Sudan, kaza an yi ba a samu nasara ba, kaza an yi ba a samu nasara ba. To mu abin da muke cewa ko da Sudan an yi zanga-zanga, ko da Siriya, Bangladesh ko da an yi an samu nasara, to ba addini ba ce. Hadisai za ku za ku dasa mutane a kansu da kutub na aƙida cewar kazan nan fa ba daidai ba ne, ijma'in ahalu sunna ne ba a fito na fito da shugabanni ba a ɗaukar makami ga shugaba ijma'i ne wannan na ahalu sunna ko da an samu wasu ƙwararraki sun zo sun saba to ba a karɓar ijma'in su ba a karɓar abin da suka faɗa kai ba a faɗa to shi yasa ka samu babbar damuwa ce masdar na attalaki wa listidlal ma yana bambanta ga wasu ahalu sunna da inda za a je ba a karanto aƙidar wasu ban sani ba sai ga an tafi ga shiro ko wasu kutub ma na asha'ira to a nan ake aiwa ne a cikin sharhi kaza ya faɗi kaza bawan Allah ba nan ba ne masadir da ake samu aƙida ba nan ba ne to da ma da yawa shi ma yana daga cikin awon da suka kawo saɓani ga abin da ya shafi lamari na aƙida amma da an dasa wa mutane waɗannan hadisan da suke a ko'ina ina tabbatar maka da kaga sauki akan abubuwa tunda wannan darussan aƙida ne duk wannan abubuwan fa labudda an ambace su mu je wannan darussan ma ya cika ina ne muke karatu yawwa da kuma bisatul rasul ko aiko a aiko annabi to da haka wannan ya dauki ya dauki hanzari malam ya ce walat darra walat darrahu walat darrahu babu wanda Allah ya tilasta mashi dole ila tarki da'a akai ba da'a ga Allah ba wanda akan wadula kace ba da'a ga Allah babu shi babu shi qala Allah ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت سأكا تيمي لا ظلم اليوم فدل على أن الأبد فعلا كاغا باوا إنا دمي إنا دا أيكي وكسبا da kasb abin da shi zai zantar da shi yujiza ala husnihi yujza za a yi mai sakamako ala husnihi akan mai kyau bisawabi a bashi lada wa ala sayyihi wanda kuma yake mummuna a mai sakamako bil iqab a mai uquba inda al yawma tujza kullu nafsin duba bimami kasabat har kenan akwai alkasbu zantarwar aikin kaga naka ne to za a yi maka hukunci da abin da kake aikatawa don haka wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi amma kuma hakan yana aukuwa ne da kaddar Allah da kuma hukuncin Allah da kai wannan aikin kuma aka cewa Allah wai bai sani ba ko kuma Allah bayan da zai yi ne a'a da kaddarawar shi da kuma hukuncin shi amma kuma zantar da aikin naka ne aikin fa Allah ya halicce shi amma zantarwar kai kaje kai Allah bai tilasta ka ba akan ka je kai wannan laifin da ka je kai balle kawo hanzari wannan shine a karatun da misali a jimillance kaga sabarin jabariya ko da suke cewa al'abdu majburun ne ala fi'ili bai da zabi ni jabariya kawai mutum bai da zabi kawai kawai an sa shi ne yawan nan aikin kuma ya je da haka tilasta mashi akai kaga wannan ba karamar banna bace ko su haka Allah khaliqu kulli shay'in ko Allah khalaqakum wa ma ta'malun to wannan kenan sai mu tashi insha Allah faslun al-iman qawlun wa amal subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah